نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما لا يجوز في القراض mun ji farkon hadisin kisan sayyidina Umar da ƴaƴansa guda biyu da Abu Musa al-Ash'ari farkon qiradi a cikin addinin musulunci a cikin addinin musulunci kenan to wa'annan duk abin da Imam Malik yake fama yana fama ne ya nuna muna ba yadda za a yi kai zalunci fakaci nasara ba yadda za a yi kai zalunci faka tara arziki sai dai kuɗi saboda Allah madaukakin sarki da ya halicci halittarsa duk abin da Allah ya halitta sai da ya mishi kishiya sama da rana da rayuwa da me namiji da me wadata da me duk abin ilimi da me duk abin da ka sani shi yasa duk ran da Allah ya ga dama ya wahal da ma azaba zai ma azaba da kuɗi ne da talauci ne duk abin da Allah ya gada ma zai mutum azaba da shi shi yasa waɗannan abubuwa dokoki da kake ketawa din kana keta kanka ne kana keta ma kanka ne ba kana kana yi ma Allah abin da ya fi karfin shi bane kana keta ma kanka ne mun ji matsalar da aka ce ainihin matsalar boko ba wai daga book ba ne suna gyarawa ne yan boko ne suke gyarawa abin da ke ce ma boko shine abin da yake jabu an fahimta bature da ya zo sai kawo ma yaren shi ya koya maka zai baka ofis da albashi da mota ba haka bane ba sai ya raba ka da addininka ko imaninka to duk sa'an da ka bi shi a haka kai kayi hasara fa shi ya ci riba abin da dama yake so kenan amma kai kayi hasara har abada kuma an fahimta kuma ba gwaninta bane a wajenka da kake nuna cewa ai ku ‘yan kunyi kaza kunyi kaza ga abin da za ku bi ga abin da za ku bi a'a Allah madaukin sarki yana kallon ka ne kawai ka gama duk hayaniyanka rana ɗaya shi kenan ran da numfashin ya ƙare numfashin ƙarshe kana numfasawa shi kenan shi mutum ya saura kwanci ba ka da yadda za ka yi kuma sai yadda aka yi da kai tun a duniya sai a yi ma alwala sai a yi ma wanka sai a yi ma sallah a je a ɗauke ka a saka ka cikin makwancinka na karshe kabari kenan to wannan kadai zai nuna maka ai to wannan a duniya kenan da nake da mulki nake da gida nake da in an waye gari lahira ya zan yi abinda ka kashe rayuwanka duk a cikin duniya mulki tara kuɗi gashi ka mutu ka bar shi lahira da ba ta gabanka to kuma gashi ka zo to ya za ka yi kenan an fahimta abinda ka kashe rayuwanka duk a ciki gashi ka bar shi to inda baka ba shi cikin tunaninka gashi kuma nan ka zo dole to ya za a yi kenan me kake da shi a can mecece hujjarka me za ka faɗa me za ka yi ba ka da abin da za ka yi shi yasa in ka yi boko ya zama na ka yi boko ne don ka yi mulkinka ka yi business kasuwancinka ko jirgin sama za ka shiga shi ka cika takarda sai ka yi boko don wannan amma kada ya zama maka aƙida ya zama maka aƙida ka halaka wallahi ka halaka duk turawan duniya ba inda ba su kai ba a cikin a cikin kere-kere da samun abubuwa amma unsu abu ɗaya suka rasa shine me zai gyara zuciyar yasa dukkan su ka kalli fuskarsu zaka ga babu annuri a ciki yasu fararen mutane ne amma babu annuri suna cikin damuwa da ba san me yake damunsu ba saboda Allah halicci dan adam ne tsakanin rai da gangan jiki gangan jiki ka bashi abinci tuwo mai kyau da iska mai kyau da yanayi mai kyau kar sai ya samu lafiya kowa ya san wannan duk likita ya san wannan Allah ya hore ma kowa ya san wannan amma zuciyarka abinda zai gyara ta fa Allah bai bar ma kowa ba kowa ya san wannan ba sai manzannansa da ya aiko su abinda ya aiko su zo su gyara kenan an fahimta to in ka bi su to shi ne sai ka samu lafiya a wannan wajen in baka bi su ba kai da tashin hankali da bacin rai kenan har abada kana fama abu na damunka baka san menene ba turawa abubuwa na damun su ba san menene ba sun tara dukiya sun yi kere-kere sun ci gaba sun kai saura kiri su kai kan tauraruwa ba haka bane ba amma har abada suna jin akwai yunwa tare da su ba san ko menene wannan ba kai kuma ka sani iyayenka sun sani kakanka ta sani ko menene sai wata tashi ta yi sallah asuba ta sha koko ta tashi ta yi sallah walha gobe haka jibi haka tana jiran ta yi mai ta mutu ta je ina babu baturan da ke da wannan tunani a ran shi balle ya ji daɗin rayuwa haka su suke cewa inna ma hazil hayatu duniya na mutu wa ma yuhlikuna shikenan karshen su kenan duk wannan abin da aka yi karshen shi ka mutu shikenan hankalin hankalin bature kenan su da aka yarda sun fi kowa hankali da tunane su da kansu za su zo su tabbatar da cewa shi ba su da hankali kullama ulqiya fiya faujun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadhir alam yatikum nadhir manzo bai zo muku ba muhammadu bin abdullahi bai zo muku ba manzo bai zo muku ba a lokacin babu dabara ba yadda za su yi qalu bala bala qad ya kaga sun tabbatar ku tabbas ja'ana nadhirun to me ya faru fakazzabna wa qulna sai a ce in antum illa fi dalalin to daga nan za su ba da jawabi wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ashe ba su da hankali menene ina ma na hankali me hankali in kana tafiya za ka fada rami sai a ce hankali wai me ka lura kada ka mana hankali shine abin da ya kautar da kai daga halaka an fahimta law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir fa'tarafu fasuqan li ashabi sa'ir bature ya riga ya zo ya yi mulkin mallaka ya shimfi da komai sai da yaren shi sai ka koya ka iya man ta'allama lughata qaumin amina min makrihim ka koya da shi zaka yi mulki zaka yi sarauta zaka yi kasuwanci da business ka da komai da komai da shi ake kai kawo sai ka koya ka iya amma ya zama hannun hagun ka yake ba hannun dama ba kada ya zama maka aqida daga nan zaka ga mutum daga ran da kai ritaya daga office to tun daga ran nan zaka ta jin takaici shekaru 40 da kai office kana yanda kake so tun daga nan takaici zai kama ka har lahira Allah kiyaye an fahimta Allah duk abin da Allah ya halicci mai kishi ya sako komai haka ne ko babu ma la ya juzu fil qiradi babin da yazo na bayanin sharadi da abin da baya halatta a cikin alqiradi qiradi suran nawa ne qiradi da me mudaraba qirad da mudaraba shine wani yana da kuɗi wani ya iya aiki za shi kasuwanci ga kuɗi na je ka kai kasuwanci abinda aka samu a raba riban riban ba shi da sharati a ce daidai wa daida yadda kuka yarjejeniya za mu raba riba daidai wa daida za mu raba riba ɗaya bisa uku biyu bisa uku za mu raba riba yadda kuka yi yarjejeniya ya yi amma in ba yarjejeniya aka yi ba kada mai kuɗin ya kawo wani sharaɗi da zai fi wanda ke yin aiki kada mai aiki ya kawo sharaɗi da zai fi mai kuɗin saboda addinin musulunci duk inda ya je ya zo la zarara wa la zirara an fahimta? ƙala malikun imamu malik ya ce iza kana li rajulin ala rajulin dainun in kana bin mutum bashi lokacin da aka sa zai biya ya kai fasa'alahu an yuqirrahu indahu qiradan lokacin da aka zai biya shi zai ce to bashin da kake bi na na miliyan ɗaya ina son ka bar min shi ya zama qiradi mu yi qiradi ne da kai mudaraba ne da kai kai a wajenka wata illa ke cikin wannan akwai wata illa a ciki Imam Malik ya ce a wajenka babu wata illa ko saboda tunaninka da hangen nesa ka da bayyake da na Imam Malik Imam Malik ya ce inna zalika yukrahu la ya juzu kenan ko hatta ya da malahu sai ka karbi kudinka thumma yuqariduhu sannan ka ce gashi sai ka kai muqarada ba'da zalika kaga ma har yace ba'da za bayan ka karbi kudin ka aw yumsiku ko ko ka rike kudin ka shikenan ba lalle ai muzaraba ba to me yasa imam malik ya faɗi haka wa inna ma zalika makhafata an yakuna a'sara bi malihi wai abin da yasa aka hana ana gudun kare zamo ya kasa biyan bashi ne al'usr mana ya rasa ya kasa biyan bashin ne wa huwa yuridu an yu'akhkhira zalika yana so ya jinkirta wannan ala an yazidahu fihi ala an yazidahu fihi ba shi ya kara masa ko an fahimci imam malik an fahimta imamu malik ko kishin ko kura ce ka san kuran ta ga inda akwai kanshin riba a ciki imamu malik baya baya tsagaita baya wasanni a ciki saboda ya kare maka dukiyarka ya kare maka rayuwarka an fahimta kala malikun imamu malik ya ce fi rajulin dafa'a ila rajulin malan qiraban kama mutum kudi ku yi mudaraba qirab fa halaka ba'dahu qabla an ya'mala fihi kafin ya fara aikin she dukiyar ta tawaya ta ragu ko kashewa ya yi ko halaka ta yi ko menene aka yi dai ka bashi miliyan ɗaya kafin ya fara aikin she dukiyar ta zawo dubu ɗari takwas ko dubu ɗari biyar to yaya za a yi sun ma'amila fihi fara biha sai je ya aiki sai samu riba to da ya samu riba ai kaga zai iya ɗaukar riba ya cika uwar kudin ko a wajenka haka zai to imam malik ya ce a ba haka bane fa'ara da an yi ja'ala rasar mali bakiyyatar mal da ka ba shi naira miliyan ɗaya sai ya je kafin ya fara aiki shi kudin ya ragu ya zama rabin miliyan to yana so ya bari rabin miliyan ɗin nan shi ne kudin da za a yi mudaraba da shi ba a dallazi halaka minhu bayan rabin kudin ya kabla an yi amala fihi kala malikun imamu malik ya ce la yuqbalu qawluhu ba za a karbi maganarsa ba wa yujbaru ra'sul mali min ribhihi sai a ɗauko riban da aka ci din sai a ɗauka a ɗauko a cika uwar kuɗin mana a duk a cika uwar kuɗin sa'annan abin da ya ragu shine riban da za a raba thumma yaqtasimani ma baqiya ba'da ra'sul mali ala shartihima min al-qirad ana fahimta imamu malik ko قال مالك إمام مالك يتي لا يسلوه القراض إلا في العين من الذهب أو الورق يتي قراض يشرع إنشي كدي نيرا ذاك باشي كو دالا كو ستالم كو منيني كرك باشي حاجة kaje ka ce kai dan kudin singa ne ga ga ga buhuhu na je ka sayar sai mu yi mudaraba kai dan abin nan ne kantin kwari ne gashi nan ga haja na miliyan biyar je ka sayar miliyan biyar din mu yi mudaraba da shi kai dan dawano ne ga buhuna kai dan kasuwa zamu mana in ba kuɗi cash ka bashi ba mudaraba ba za ta yi ba to me me wani laifi ke ciki ga kayan miliyan goma je ka sayar kuɗin mu doki mu yi mudaraba akwai wani laifi a ciki me laifi ah to to ga imam malik ya fara yawa a hankali a cikin wala yakunu fi shay'in min al-urudi was-sila'i wa min al-tayyib was-sila'i yaren imam malik kenan yana magana sai ya hada wata magana in ba ka san maraji'ud damir ba sai kai ta karo ya gama kenan zai ce wa min al-buyu'i ma yajuzu idza tafawata amru wa tafahasha radduhu wata magana kuma daban ya kawo ya za a yi ka hada wannan magana ya ce wa minal buyu'i ya ce a cikin cinikan da aka hana akwai cinikin da in an riga ya an yi an hana amma an riga an yi maganan ta wuce yanzu an ce a dawo da maganan za a samu ba za a fahimci juna ba za a samu barna shi ne ma ya juzu iza ta fa wata amurhu wata fa hashe radduhu ya zama na in za a dawo da magana a warware cinikin ba za a samu barna da yawa ya ce to sai a bar wannan matsalar hakanin ta riga ta wuce me yasa imam malik ya kawo wannan magana yana so ya hada kasuwanci da riba kasuwanci da aka haramta in an riga ya an yi ga abin aji sai a warware cinikin matsalan an riga ya an gama ya canye ko shi ma ya sayar ko abu ya bata yace to shikenan sai a yi hakuri a bar magana haka nan ta riga ya ta wuce to in riba ce kuma fa yace fa amma riba amma in riba ce matsalar fa innahu la yakunu fihi illa ar-radd abadan ba yadda za a yi sai dai a mayar da wannan riban me yasa imam malik ya tsananta cikin haka wala yajuzu minhu qalilun wala kathirun baya halatta kadan ko da yawa wala yajuzu fihi ma yajuzu fi ghairihi baya halatta a cikin riba abinda zai halatta a cikin wani sa kamar yadda ya bayani ciniki ne aka haramta sai aka riga aka yi ya mas'alar ta wuce in aka ce a dawo da a mai da cinikin to za a samu barna da yawa kaza kaza kaza kaza yace shikenan sai a bar shi ya wuce kaga imam malik ko amma in riba ce fa yace za a mai da cinikin har abada ko me zai faru li'anna me yasa ya tsananta haka yace li'anna Allah tabaaraka wa ta'ala qala fi kitabihi yace ai Allah cewa yayi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamuna ina mana wa in tubtum eh falakum ru'usu amwalikum kuna da me kuna da uwar uwar kudin ko to me yasa ya faɗi haka yace an ce in kun in tubtum falakum ru'usu amwalikum duk abin da aka yi riban duk za ku kwace za a rusa shi abin da imam malik fahimta imam malik ya fahimta kenan yana da kaifin hankali cikin fahimta da kansu sun tabbatar da ya fi kowa iya kafa istidlali da ayan alkur'ani ba na tsammanin an fahimce shi wannan magana ta riba ko maganar da muka yi ta in ciniki aka yi cinikin haramun ne amma an riga an yi an gama ko an canye ko matsalar ta wuce ta ya wuce in an ce a dawo da magana daga baya to za a samu matsaloli ba su da kyau ba su da dadi za a sha wahala yace sai a bar maganar ta wuce an gama kenan ku amma in riba ce fa yace ayi me sai a sai a dawo da maganar har abada mecece hujjanka yace ai Allah madaukakin sarki ya ce wa in tubtum ina mana wa in tubtum uba ko bayan shekara ɗari ne walakum ru'usu amwalikum menene naku asalin dukiyar riban fa riban fa a a ayya ya ba maganar ta za a dawo da ita ya hausa na ma wahala istidlalin imam malik kenan yayi ko bai ba yayi ko bai ba babu ma yajuzu min ash-shart fil qiradi babin da ya zo sharaɗin da ya halatta a cikin mudaraba ko qirazi akwai wanda bai halatta ba akwai wanda ya halatta ko qala yahya qala malikum fi rajulin dafa'a ila rajulin malan qiradan wa sharata alayhi alla tashtari alla tashtari bi mali illa sil'ata kaza wa kaza aw yanhahu an yashtari sil'atan bismiha gashi nan muyi mudaraba gashi muyi qirazi amma karka sai karka yi cinikin kaza da kaza da kaza ga abin da nake so kai cinikin shi qala maliku imam malik yace man ishtarata ala man qarada an yashriya hayawanan aw sil'atan bismiha fala ba'sa bizalika in aka yi kiradi kace kada ka sai kada ka sai shanu ko kada ka sai kaza dabbobi mai kaza ka nuna kar a saya fala ba'sa bizalika yace babu laifi ومن اشترت على من قارض ألا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه in kuka yi muranda ka ce kada ka yi ciniki sai shi kaza da kaza da kaza ya ce wannan makaruhi ne an haramta kenan illa an ta kuna sil'a sai dai hajan da za a saya din allati amarahu Allah ya shari'a wanda ya hana shi kada ya saya kada ya sai wani sai wannan kasira maujuda la tahtalifu fi shita'in wala saifin wala basa bizalika sai dai wannan abin yana da yawa sawa'an lokacin kaka ne ko lokacin menene ba bambanci yana nan yadda yake yace babu laifi kaga babu zancen an yi mukhatara kenan babu zancen an yi abin da ba a san kanshi ba kenan ana fahimta imamu malik a hankali ko قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه فإن ذلك لا يصله وإن كان درهما واحدا قال مليون أي مجيء مضاربة أما باي ربا فني ذا كارا من نيرا ديا أكان ريبا يتي بي حالتها sai dai riba mu daidai wa daida ko kuwa a'a ɗaya bisa uku za a baka ko ni za a ban ɗaya bisa uku yadda kuka yarjejeniya ya ce ya halatta amma bayan kun yi daidai wa daida za a raba sai ka ce to kai za a kara maka wani abu fa a cikin kuɗinka ya ce wannan ba daidai ba ne bai halatta ba illa an yi shtarita nisfar ribhi lahu wa nisfahu li sahibihi sai dai an yarjejeniya rabi da rabi za a raba ko aw thuluthahu aw rubu'ahu aw aqalla min zalika aw akthara فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شيء سمى من ذلك حلال إن أكا يرججني أكا حكا يتي يا حلتا وهو قراض المسلمين يتي مضاربة مسلميكينا هكا سكي قال مالك ولكن كاكا يكا استدراككو إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين فإن ذلك لا يصله إن أكا تريبا نيرا دبو غوما ni ina da naira ɗari biyu ko ɗari biyar amma kuma sauran za mu raba daidai da kai ya ce bai halatta ba wa laisa ala zalika qiradul muslimina ya ce ba haka musulmai suke yi ba lokacin duk qiradun su ba a haka ma'ana duk abin da za a yi a samu zalunci a ciki ba halatta zai iya baka kuɗi amma ba zai baka arziki ba fa zai iya baka kuɗi ka rufe idonka kana cinikinka yadda kake yi ka shekara biyar kana tarawa ba ruwanka da shari'ar Allah Allah yana kallonka rana ɗaya duk abin da ka tara ɗin nan sai kuma gobara ta zo ta kona duk kuma ka yi hakuri dole ba ka da yadda za ka yi to me yasa baka yi hakuri ka bi shari'ar Allah ba in mutum ya bi hakuri ya bi shari'ar Allah duk abin da ya faru shi a ce jarrabawa ce Allah zai baya shi a lahira in mutum ya karfin hali ya kunnin kaza ya je keta shari'ar Allah duk abin da ya samu a faru sha ce mai azaba a kai an fahimta Allah zai iya baka kuɗi kuma ran lokaci dan Allah zai iya talautar da mutum duk hannunsa suke duk abin da Allah ya halitta ya mishi kishiya wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn ba haka bane ba duk abin da ka sani ka duba guda biyu ne kuma Allah ya yi kuma suna hannun shi da talauci da wadatar in Allah ya ga dama ya wadatar da kai yau shi ka zama wadatacce in Allah ya ga dama ya talautar da mutum kuma ba shi da yadda zai ba yadda zai to menene yafi ai hakuri a ji tsoron Allah a bi dokarsa shi yafi ko ai karfin hali zuciya ta ke kashe mulki ake so kuɗi ake so duniyar ake so kuma a kasa samunta ko ka same ta ta zama maka masifa ta zama wahala amin babu ma la ya juzu mina sharti fil qiradi babin da ya zo na sharaɗin da baya halatta a cikin mudaraba ko qiradi qala yahya qala malik la yanbaghi li sahibi al mali an yashtarita li nafsihi shay'an min ar-ribhi khalisan duna al-amil ana ji wai baya halatta wanda ya bada kudayen muzaraba din bayan an yarjejeniya da abin da za a raba musu ya zama shi yana da wani abu shi kadai za ke bance shi da wannan ya ce me baya halatta wala yanbaghi lil amili an yashtarita li nafsihi shay'an min ar-ribi khalisan duna sahibi yadda aka hana wanda ya bada kudin haka haka haka aka hana wanda zai yi aiki لأن الإسلام مبني على لا ضرر ولا ضرار ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل ba zai yi mun kulla kiradi ba sa'an nan kaje kana ciniki da kudin naka na kanka an fahimta wala kira'un ko haya wala amalun ko wani aiki ko menene wala salafun duk baya halatta wala mirfaqun يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه إلا أن يؤن ولا مرفق ba za ka ce shi kenan tun daga mudaraba an ba kudi ka je ka yi to zan ɗauki ɗan aiki a ciki in ɗan aiki ne aka ɗauka a ciki to sai dai ya aikin da zai ya dangaci dukiyar ba za ka ɗauke shi kana biya cikin dukiyar kuma ka ce ya je gonan ka yi ma noma ya je ma wani aiki naka na kai kaɗai makashin kanka ba eh an fahimta an samu mai kenan akwai zalunci a ciki illa an yu'ina ahaduhuma sahibahu ala ghairi shartin ala wajhi al-ma'ruf sai dai wanda ya bada kuɗin ko wanda ke aikin zai iya taimaka ma ɗan uwansa ba kan sharaɗi ba amma kuma alal ma'ruf kyautayi aikin alkhairi idza sahha zalika minhuma kaga ya bawo sharadi idza sahha zalika minhuma babu babu alaman zalunci a ciki wala yanbaghi lil mutaqaridaini أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الأشياء يزداده أحدهما على صاحبه أم فهمت أنه أم فهمت أنه كل شيء أنفسر سينفسر آه. ولا ينبغي للمتقارضين baya halatta ma waɗanda suka yi kirazi wanda aka ba kudi da wanda ya karbi kudi zai sana'a an yashtarita ahaduhuma ala sahibi ziyadatan bayan mun yi cewa in an samu riba za a raba rabi da rabi sai kaka ce bayan rabi da rabi kuma kai a ƙara maka wani abu a ciki min zahabin wala fidda wala ta'amin ko kuɗi ko abinci wala shay'in min al-ashiya'i yazdaduhu ahaduhuma ala sahibihi qala imam malik yace fa in dakhala al-qiradu shay'un min zalika sara ijaratan wai in aka yi haka to ba qiradi ba kenan ijara kenan wala tasluhu al-ijaratu illa bi shay'in thabitin ma'lumin ijara kuma ba ta halatta sai da wani abin da yake tabbatacce wala yanbaghi lil ladhi akhadha al-mala an yashtarita ma'a akhdhihi al-mala an yukafi'a bayan ka karbi kuɗin zaka je kai zaka je kai mudaraba din baka da iko kai sharadi zaka yi mukafa'a zaka ba wannan kyauta za ka ba wannan kaza za in ka ba shi kyauta ma'ana ka yi abu ne da zai dawo maka da alkhairi an yi zalunci kenan ko an yi kafi'a wala yi walli min sal'atihi ahadan wala ya tawalla mina shay'an li nafsihi mun gama tauliya da menene ya je ce to ya rage maka in ka bada uwar kuɗi ko kuwa shi ya jibinci wani al'amari a ciki da yake amfanin zai dawo kanshi fa iza wa faral malu wa hasala azlu ra'sil mali ثم اقتسم الربح على شرطهما فإن لم يكن للمال ربح أو دخلته وضيئة لم يلحق العامل بذلك شيء ولا مما أنفق على نفسه يتشي فإذا وفر المال إن أكتار دوكيا وحصل عزل رأس المال أكرا أكا جني أكا بمبا تسكان أوركو دريبا ثم اقتسم الربح على شرطهما sa'an nan suka raba riban ka yadda suka yi sharti ala shartihi ma shi ne da za a fara abin an sharaɗi za a raba rabi da rabi ne ko ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku in aka yarjejena akan haka ya halatta shi ne shartihi ma fa in lam yakun lil mali rabhun in cinikin da aka yi ba a samu riba ba aw dakhalatu wadi'a ko an faɗi lam yalhaq al amila min zalika shay'un ba za a ce ma wanda yake aikin shi zai biya hasaran da aka yi ba wala mimma anfaqa ala nafsihi ko ko a'a abin da ya ciyar da kanshi din nan sai ya biya wala min alwadi'a ko ko hasaran da aka yi wa zalika ala rabbil mali fi malihi wa'annan duk suna kan mai kudin ne a cikin dukiyarsa dama ai jiya mun karanta in yana zaune Kano ana mudaraba yana gida zai ce sha cikin dukiyarsa amma in cinikin ya kama sai ya tafi jidda ko dubai ko cana kudin jirgi da hotelin da zai sauka kada ya je ga wajen sauka naira dubu ya je sauka wurin naira dubu goma ya yi zalunci kenan to duk abin da ya kashe da abinci shi da menene da menene a cikin dukiyar ne والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل من نصف من نصف أو ربح من نصفه أو ربه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر wannan suka ce ya halatta amma da shi aka kulla sharaɗin ba sai da aka kawo riban ka ce kai ne mai kudi kai a ƙara maka ba ko ko kai ne kai wahala kai a ƙara maka ba qala malikun la yajuzu lil ladhi ya'khudhu al mala qiradan an yashtarita an yashtarita an ya'mala fihi sinina wa la yuzaw minhu yace qiradi na da qa'ida ba za ka ce ga miliyan ɗaya je mu yi kiradi sai bayan shekara biyar zan karbi kuɗin ko za a yi lissafi ba ko ku ba ni miliyan ɗaya in je in yi ciniki mu yi kiradi amma fakar a tuntubi kuɗin sai bayan shekara biyar ya ce haka baya yiwuwa a bar matsalar ana kiradi randa mai kudi ya gaza a warware a warware yanda mai aiki ya gaza a warware a warware ba za a kafa sharaɗi shi shekara biyu ko uku ko biyar ba قال ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلا إلي سنين to ga miliyan ɗaya zai mu yi kiradi amma ba za ka dawo da wannan magana ba sai bayan shekaru ya ce duk ba ya yin wannan li ajalin yusammiyanihi li annal qirara la yakunu ila ajalin ya ce ai kiradi ba a yin kulla shi a ce zuwa lokaci ana yi ana yi duk sa'an da mai kuɗin ya ga zai warware sai ya karbi kuɗin shi a warware ana yi ana yi duk wanda ke aikin ya ga zai warware sai ya ce a ya fasa cinikin shi kenan aje ya je kama wani aiki kowane lokaci za a iya yi amma a kai ya je a ce a ce gashi ni zan ba da kudi miliyan ɗaya shi zuwa shekara biyar ko kai kuma ka ce a baka miliyan ɗaya amma kara tuntube ka sai bayan shekara biyar imam malik ya ce a'a walakin yadfa'u rabbul mal malahu ila allazi ya'malu lahu fihi fa idza bada li ahadihima an yatruka zalika wal malu nadin lam yashtari bihi shay'an tarakahu yace za su yi duk wanda ya ga za a warware a warware lokacin da aka zo za a warware walmalu nadin kudin na nan tsakiya ba a shigar da shi cikin haja ba a sai komai ba kudin na nan to sai a raba riba a raba a warware ciniki wa akhadha sahibul mali malahu wa in bada li rabbil mali an yaqbidahu ba'da an yashtari bihi sil'a falaysa dhalika lahu hatta yuba al mata'u wa yasiru aynan in lokacin da aka karbi kudin kirazi din mai aiki sai je sau haja ya aji to mai kudin ba shi da ikon da zai ce zai karbi ke dan haja sai in an sayar dama an ce ba a kirari sai da mai kudi a'a in ka ce kudi haja ba kudi ba ne kadara ba kudi ba ne eh eh kadara ce kayan kudi ne eh a'a cewa ya yi da kudi za a yi in za a warware kuma da kudi za a warware da kudi za a warware ai dama ciniki aka ce a yi ran da nake son a warware ko kake son a warware ba kudin an sai kaya sai a warware da kayan ya ce ba zai yi ba sai dai a sayar da kayan kayan a samu kuɗi shi ne sai a warware filla-filla ake yi aiko waya siro ainan fa'in ba dalil amili an ya ruddahu wa huwa ardun lam yakun zalika lahu mai aikin yana so a warware cinikin kuma abin da ke hannun shi haja ce ba kuɗi ba ne imam malik ya ce ba shi da ikon wannan hatta ya bi ahu fayaruddahu ainan kama a kazahu sai ya sayar ya mayar kuɗi yadda ya karbi kuɗi kama a kazahu ɗin ba wai adadin da ya karba ba fa kamar yadda ya karbi kuɗi haka zai mayar da kuɗi to amma tun da ayi ciniki in zai mayar da kuɗi ai kuɗi ya karu ko sai a raba riba sai a mayar da uwar kuɗi ko eh eh ko yaron قال مالك ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قرابا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة بايا حلتا قاملين ايجيك اي مضاربة أما إن أنزو أكرب ريبا ريبا أيزا أباد زكا ريبا كو كي تكين ربوك الله فتد زكاة إيه ko mai uwar kudin ko mai aiki riba ce riban uwar kudi kan wa yake mai kudin riban da aka samu zakkar uwar kudi tana kan mai kudin ne ribar da aka samu an ga miliyan ɗaya kaje ka yi ciniki to mun ci ribar naira dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu kuma akwai zakka a ciki sai a yaya sai a cire zakkan kafin a raba ribar ko ko a raba ribar zakka ta kama kaza kai ka biya wannan ya biya amma sai ka ce a naira dubu ɗari biyu zakkan naira dubu ɗari biyu ɗin nan cikin rabon ka za a yi naira dubu ɗari ɗin ko kai ka ce ni cikin rabona za a yi ya ce a'a baya halatta لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا من الربح ثابتا فيما سقط عنه من حصة الزكاة yace mai kudin in ya kafa wannan sharadi ma'ana yayi son kai an fahimta allati tusibuhu min hissatihi qala malik wala yajuzu li rajulin an yashtarita ala man qaradahu alla yashtari illa min fulanin li rajulin yusammihi fa dhalika ghayru jaiz da ya karba zai yi ciniki ba zai yi ciniki ba sai da wani ya ce a bai halatta ba ba zan sai kayan kowa ba sai na wani bai halatta ba ko li'annahu yasiru lahu ajiran bi ajrin laysa bi ma'rufin in mas'alar ta koma nan ba muqaraza bane ya zama ijara kenan an fahimta aji ya zama ajirun kenan me ajir dan ko dago wanda aka ba aiki da za a biya shi to nan kuma babu zancen da abin da aka ce za a biya ka muqaradan ta dawo ko dago kenan ko qala malikun fi rajuli yadfa'u ila rajulin malan qiradan wa yashtaritu ala alladhi dafa ilayhi almalu ad-daman ga miliyan daya aje ayi ciniki mudaraba aw muqarada amma fa da sharati duk abin da aka samu na kasara kai zaka biya ai ko ajiya aka bayar kai da shari'a musulunci mutum in amince da shi kuma abin da ya faru aka bincika ba shi da sakaci ciki ya iya kokarin shi ba za ci lissafi ya biya ba alaisa kazalik ba haka bane ba ya ba zakan ya girgiza sosai ba haka ne قال لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه با halitta. don ka ba da kudin ka yi wani sharaɗi sai dai abin da ƙirari ya wajabta a yi shi za a yi an fahimta? wa ma madamin sunnatul musulmi na fihi fa inna malmalu ala sharti daman kana ka dizdada fi haƙƙihi min rabihi min ajli mawdi'id daman in yace ai hasaran da aka samu wanda ke aikin shi zai biya to ai kaga in aka samu hasara ba rabawa za a yi ba to sai aka ci za a ɗora kan ɗaya to kaga wanda ya bada kuɗin shi ya fita cikin hasarar kenan aka ce a'a wa inna ma yaqtasimani ribha ala ma law atahu iyahu ala ghairi damanin wa in talifa almalu lam ara ala alladhi akhadha akhadahu damanan yace dukiyar ta halaka imam malik yace ba na ganin wanda ya karbi kuɗin za a je ciniki a ce sai ya biya لأن شرط الضمان في القراض باطل ya ce ai a cikin mubaraba da kirani a yi sharaɗin cewa in kudin ya salwata za ka biya ya ce batili ne wannan sharaɗin ba shi ciki ƙala malikun fi rajuli da fa'ila rajulin malan kiradan wasu sharata alaihi allah ya fita abihi illa nakhlan au ba li ajali annahu ya turba samarar nakhali au nasarar dawabi wa ya habisu riqabaha qala maliku la yajuzu haza ya baka kudi ya ce amma karka sai komai shi bishiyan dabino ko kuwa kaza ko dabbobi kaza saboda yana son wannan gonan ko yana son wayannan dabbobin aka ce a'a baya halatta ma'ana duk abin da zai sa ka samu wani fifiko kan abokin mudarabanka haramun ne وليس هذا من سنة المسلمين في القراض إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع sai dai ya saya ya sayar kamar yadda ake sun komai a sayar ba sai ya ajiye mai gidan shi ba qala malik la ba'sa an yashtarita al-muqarid ala rabb al-mal ghulaman yu'inuhu bihi babu laifi kai sharadi zan mu je wannan aikin amma zan dauki yaro aiki ina biyan shi a ciki ala an yakuma ma'ahu al-ghulam fil mal wanda aka dauka zai aikin a cikin dukiyar zai kai da ka ɗauke shi baka da iko da zaka ce je ka gida ka yi min wanki ko je ka gida ka yi min shara ko je ka yi min noma ko je ka duba min kayana ba da kuɗin ka aka da kuɗin kiradi aka yi ko idza lam ya'ud an yu'inahu fil mali la yu'inahu fi ghairihi in yazo kuma ya zamana ba zai iya taimaka mishi a cikin dukiyar ba to kada ya taimaka masa a cikin wani aiki nashi na musamman shi kenan eh hmm yana nan shi da fito maraji'ud damir wani lokaci imam malik yana zuwa sai yana yana kawo damirai yana magana ne yana kawo damiri to kai sai ka tattance wannan damirin ina zai koma wannan damirin ina zai koma wannan damirin ina zai koma to sai ka kware wajen maraji'ud damir matsala ce mai matukar muhimmiya sai an karantar da kai sai an koya maka sai ka eh a'a a'a karka kawo shawararka karka kawo shawararka da matsalan jami'o'i da makarantu daban take aiki wani lokaci yana tafiya yana kawo damir abinda yake bukata ka fahimci wannan damirin ina zai koma cikin mai wanda ya bada kudi ne ko damirin zai koma wajen wanda ke aikin ne to wani lokaci kuma sai yana magana yana maimaita magana ɗaya so biyu so uku to shi ma sai ka fahimta in ba ka kana tafiya ka rasa ina za ka tsaya eh to matsala ai ana yi ne ai wayannan matsaloli koyansu ake yi daidai da karanta sanadi din nan da matani sai an koya maka sai ka koyi in ka koya kuma ka iya shikenan shikenan tun da an gama kitabul buyu yanzu imam malik bai kawo ciwon kai ba ko magana tana fitowa fili ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم